ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na riyadu salihina yau talata ne ko 28 ga watan safar hijiran ma'aiki ta salama 1448 wadda kuma zo daidai da 11 ga watan 8 2026 kuma muna karatu ne a kitabu tauba ko ko babu tauba babin da yake magana kan tuba sannan kuma yau ne darsinmu na goma sha ɗaya insha Allah muna karanta hadisi da ake bayani akan kissar Ka'ab bin Malik da basu je yaƙi tare da manzon Allah ba na yaƙin Tabuka da kuma abin da ya faru a rashin zuwan su yaƙi da hukuncin da manzon Allah zai zartar a kansu satin da ya gabata mun tsaya ne a idda manzon Allah ya dawo Madina sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba su je yaƙi ba suna za su ba manzon Allah uzurinsu galibinsu kuma na ƙarya ne na fata an gane kowa zo ce ai kaza ne ya faru za ce ba komai Allah zai gafarta maka kowa ya faɗi nashi sai ga shi ma Ka'ab bin Malik ya ce zo gurin manzon Allah wanda mun karanta a baya manzon Allah ya neme shi a wurin yaki ce me ya faru ga Ka'ab bai zo yakin nan ba ko mun karanta to ga shi kenan manzon Allah yana kaunarsa kuma yana bibiyar me ya faru bai zo yakin ba da ya zo ya ce samun zalla a zaune zalla ya hango shi sai ya murmushi amma murmushi irin mutum da ke cikin damuwa da bakin ciki da kuma jin haushi ya ce zo ka so ka taho ka taho zauna me ya faru da ke baka je ba ya ce wallahi ya manzan Allah da na zauna a gaban wani daga cikin masu mulkin duniya wani sarki ko mai wani mulki na mar bayani akan abin da hana ni bin sa to da zan mar bayani kuma zai gamsu ba zai bar laifi ba saboda ni Allah ya bani iya jawabi haka ya faɗa ya ce amma kai manzan Allah ne idan na ma ƙarya suwaye ko sun gama shi ganin mu ci gaba to idan na makariya ya ce Allah kai na kan zaɓi tunda na wanke kayan baka ba ka ballafi ba amma kuma Allah zai gaya ma gaskiya ya sa kuma ka ji haushina daga baya saboda na maka ƙarya ya ce wallahi ya manzan Allah babu wani uzuri ban taɓa samun kuɗi da abin hawa ba har guda biyu sai a wannan kara ban taɓa jin lafiyar jikina lafiya ƙalau-ƙalau ba sai a wannan kara saboda ka babu wani uzuri da ban bi ka ba to kai hukuncinka daban ne da ka ka tashi ka je ka har sai Allah ya hukunci game da kuya za a yi da ku masu uzurin ƙarya sun faɗa mazalla ya san ƙarya suke yi Allah ya faɗa ya a sorry mazalla ya ya karbi zahirin maganar su kuma musu uzuri yace ku je ku Allah da gafarta muku amma daga baya Allah masa wahayi ya faɗa ƙarya suke yi munafukai ne ga matsayinsu ya to kutun da kun ce babu dalili kwata-kwata to ban sanya za a yi da ku ba saboda manzon Allah ne baya yin abu sai da wahayin ubangiji na ba ta an gane shine mai yau manzon Allah kirari da ya yake cewa nabiyun bi ghairi wahayi la yatasarraf shi annabi ne wanda duk wani abu in ba wahayi ba to manzon Allah baya aiki da shi zaka tunda Allah bai fitiya za a muku ku to ku je ku jira har sai Allah ka hukunci ya za a yi da ku ko yace kala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma hada faqad sadaka yace manzala sai kun ga wannan abin da ya faɗa na uzuri yace babu dalilin da yake hana ki zuwa yaki ba wani hujja haka kawai dai bai je ba to abin da ya faɗa gaskiya ne mana shi yayi gaskiya kaga anan ma manzala tabbatar da gaskiyar Ka'ab bin Malik ina fata an gane yace fa um to ka tashi hatta yaqdi Allahu fika kaje ka jira ka zauna har sai Allah saukar da hukunci game da kayya za a maka masu uzurin ƙarya an karɓi uzurinsu a musu mubaya'a an ce Allah zai gafarta musu sai sun faɗa bin zahirin su kuma waɗanda ɗan adam duk ɗan adam ya bayani da zahiri za ka ɗauka zuciyarsa kuma sai Allah sai da yau da gobe Allah na bayyana abin da ka ɓoye a cikin zuciyarka ko suka ce masu hikimar magana wai mahama ta kuni inda mri'in min khaliqatin walau khalaha tukfa ala nasi tu'lani duk abin da ka ɓoye a zuciyarka ba ka so a sani to wata rana sai kowa ya sani da kanka za ka zo ka faɗa sai ba shi ce kamar Allah ya matsa bakinsa sai ce kaza ba na faɗa ba sai wata kai ne abu in dai abin da ranka sai ka faɗa da kanka ya ce wa sara ya ce sai aka ce masa shi ya tashi ya tafi har sai Allah ya da wahayi me za a masa wa sara da aka sai shi ka abu ya tashi ya kama hanyar fita a masallaci ya ce wa sara rijalun min bani salma fattabi'uni da na kama hanya na fito na bar wurin manzon Allah ce sai waɗansu mutane daga cikin ƙabilar banu salma suka biyo ni faƙaluli suka ce mini wallahi ma alimnaka aznabta zamban qabla hada suka ce wallahi ba mu taɓa tsammanin ba mu taɓa sanin kayi wani kuskure ba kamar na yanzu tun da muke da kai baka taɓa yin wani kuskure babba ba kamar yanzu ya za ka zaga manzo Allah ka ce ka faɗa masa a kawai gaskiyar lamari kuma yanzu ga ya ta gaje ka ba wani hukunci sai abin da Allah ya yi ka san me Allah zai da kai da kai ma kamar uzurin ƙarya mana ai iyakacin yace in mazala ce Allah ya gafarta ma shikenan na fata an gane suka ce wallahi ba mu taba sanin kai wani kuskure ba a rayuwa kamar yanzu ba yace laqad ajasta fi an taqula an takuna a'adarta ila sallama ka kasa kai manzo Allah wani uzuri mimma tadar bihi al-mukhallafuna irin uzurin da sauran da ba su je yaƙi ba suka faɗa manzon Allah wani ya ce ba shi da lafiya ne wani ya ce ba shi da abin hawa ne wani ya ce kowa ba iya uzuri wanda yake ba na gaskiya ba kai yanzu ka kasa faɗan irin wannan ai maka istighfari kai ma ka kasa haka yace faqad kana kafi ka zambaka istighfar sallama ai kawai ya ishe ka duk laifin da kai in manzan Allah maka istighfaru Allah kai maka istighfari wannan ne maka gafara abun Allah in yace to Allah ya gafarta ma shikenan Allah gafarta ma amma ka zo ka faɗi wannan hukunci abu kuma yanzu gashi abin da ka gaya maka an ce ka je ka jira sai abin da Allah ya faɗa kuma kale yace shi ka fa wallahi na rintse da Allah ma zalu yu'annibu da ko haka ne ba yu'annibuna yace basu gushe ba suna ta mun bayani suna dan hankali na yace hatta aradtu an arji'a ila rasulullah fa akdhibu nafsi yace har nayi nufin in koma gun manzon Allah in kare ta kaina mana sun ci gaba da mar jawabi su wadannan mutanen in zaka rasa yau me zaka manzon Allah ka koma mana kai ma ka faɗo uzuri ko na ƙarya ne dan ka nemi kariya ai kawai magana ta yace in har manzon Allah ya ce shikenan Allah ya gafarta ma shikenan kawai ba yake nan ba ta kuma za ka baka faɗa haka yanzu gashi nan ka za kai wani abu daban yanzu baka sanya za a yi da kai ba suna tamar bayani iri daban-daban ya ce har yi nufin ma ko dai ya koma ne ya ƙare yau manzan Allah bayani ya ƙaryata abin da ya faɗa na farko ka zo ya manzan Allah ai abin da na faɗa ɗazu Allah tsorata na yi ai gaskiyar lamari dai shine kaza kaza kuma canza dai abin da ya faɗa ko ka san ɗan yana so kare kansa ya ce ina miki sun makultu lahum sai na ce musu jika hallakiya ko ha za ma imin ahadin shin akwai wani daga cikin sahabban da ba su tafi yaƙi ba wanda yake da matsala irin tawa ma'ana akwai wani da ya zo maza Allah ya mara bayani irin da na mara bayani cewa shi ma babu uzuri kwata-kwata haka kawai dai bai yaƙi ba ko kuma da ni kaɗai ne haka da yake Allah ba shi basira shi ka abin mal saboda yana so ya gane in abin da suka faɗa mar akwai wani to ga zai gane waye wani kuma yaya za a yi in babu kowa shi kaɗai ne wala Allah ya shawara ko sanya ya kamace za ka sai tambaye su akwai wani daban da ya irin haka alu suka ce na'am eh akwai laqiyahu ma aka rajulani akwai mutane guda biyu kes din kudi da shi ne kala misla ma kulta su biyun sun faɗi irin uzurinka suka ce manzo Allah wallahi manzon Allah ba mu da wani uzuri me yasa ba ku je yaki ba ya manzon Allah gaskiyar lamari ba mu da wani uzuri haka kai ba mu je yaki mutum daya biyu sun faɗa kuma kai ga kalama na uku faƙala mislama kulta sun faɗi irin uzurinka waƙil lahuma mislama illaka manzon Allah ya faɗa musu irin abin da ya faɗa maka ya ce to ku tashi ku kun faɗi gaskiya to ku je ku ku zauna har sai Allah ya yi hukunci game da ku to yanzu kai ne mutum da uku kenan ina ba ta an gane ƙala sai ya ce ultuman huma sai na ce su waye waɗannan mutum biyu ƙalu suka ce murara bin rabi al'amari akwai sahabi murara bin rabi al'amari wa hilal bin umayya alwaqi mutum biyu ne yace sahabbai ne mutanen kirki saka fade su ko ina ne yace fa zakaru li rajulaini salihaini suka bar labarin mutane guda biyu mutanen kirki kadi shahida badran duka su biyun da basu suka bada irin uzurin ka'ab yace duka su biyun sun ma ji yakin badar haka manyan sahabbai ne ke dan daga cikin lakabi ko daraja a gun sahabi kuma a ce masa ya ji yakin badar tunda su ne mazala ce ai duk wanda ya je bakar badar Allah ya kalle sai ce if aluma shi ku je ku duk abin da kuke so fa inni qad gafartu lakum daga ranar badar har koma su ga Allah duk abin da su na zunubi Allah ya gafarta musu kagar ba karar daraja bace kisa sai ka janjo sahabi al-badri kamar a ce a soja ne a ce kaza kaza general wani ko sojan Najeriya a da kenan ko a ga yanzu an mutuncin sa ai su a biya lalata kuma sai dalla ta wani tunda har da zuwa sati da dalla tafi da shi kamar wani kulliya a ga an shiga masifa Allah kiyaye Allah gyara Najeriya Allah ka mana dauki fa zakaru ina zuke yace fai fihi ma uswatin wayannan guda biyun sun kai ai koyi ma'ana wannan abin da Ka'ab ya tambaye su suka bashi labarin waɗansu mutane mutanen kirki da ya ji suwaye kuma ya gane suwaye sai su waɗannan zan yi koyi da abin da ya same su bahaushe ya ce wai mutuwar yawa ai zakka ce ko ai babu damuwa ce in abu ya samu mutane da yawa har daga ce ai babu damuwa ce amma galibi ka kadai kai kadai ka ga mun dan damun ka amma ku da yawa abu ya zo faru ai ya zama kamar hira ma sai kaga an wuce an manta ta dariya ma daga baya sai ce waɗannan mutum bin sun kai ayi koyi da su sahabbai ne mutanen kirki sun je yakin badar ga su kuma ba a san su da wani abu na munafurci ba mutanen kirki ne ya ce waɗannan sun kai a yi koyi da su ya ce don haka ƙala fama zaitu ne zakaru kuma da aka ban labarin mutanen nan guda biyu na ji suwa ne ne su ga su mutane masu kima ce shikenan kawai da ya nire koma ya warware magana sakon manzon Allah dan amar uzuri amma da cewa ga waɗansu mutum biyu mutanen kirki su ma sun yi irin uzurinsa kuma an faɗa musu irin hukuncinsa ya ce kawai sai to ai waɗannan zai iya dai koyi da su za ka ba wani abu duk abin da za a musu ya shafe su shi ma ya yarda ya shafe shi za ka ce kawai sai na tafi kayana na tafi gida bai kuma gurin manzon Allah yi manzon Allah ƙarya ba sallallahu alaihi wasallam ko ya ce wa na har sallama an kalamina ayyuwa talasa sai manzon Allah ya saka doka ya hana mu ukun nan kar a ƙara mana magana hukunci da farko kenan an ce ku je gida ku jira har sai Allah ya hukunci a kanku to kafin hukuncin Allah ya zo sai manzon Allah ya musu hukunci dan a musu uquba da kuma punishment na laifinsu manzon Allah da darajarsa ya fita ya tafi yaƙi kai lafiyar ka kalau ya ce ku zo ka tafi kuma ka ki zuwa ko babu dalili ko kaɗan lafiyar ka kalau ga abin hawa ga kudin guzuri ko manka lafiya haka baka da hujja ke to sai haka ce dan haka abu na farko shine a daina musu magana za kafa doka daga yau kar a ƙara mutum ukun nan magana a garin Madina kaga wannan ba karan bala'i bane an samu mustafin kuma magana ke dan adam kuma saka ce daga sabai ka tada masa hankali a duniya shine ka share shi duk girman dan adam duk izinsa duk matsayinsa in kuna alaka da shi in ka share shi yana damus sai dai kawai bai matsi amma yana taba zuciyarsa da an kuma gama za a yi fara'a a yi gasa yanzu kuma an gama kowa da fesa ya ganga ga ganshi kuma kai fuska ka wuce wani abin yana ɓata ran musu shi suka ce idan wawa yana maka wuta babban abin da zaka kabakanta masa rahi ne kai shuru kar ka bashi amsa kar ka amsa kar ka tafiyar ka ya kuma amsawar wala abin din haushi a zuciyarsa amma an kamsa to ka zama ka teɓe raɓari kenan kai ma don gulfula ku to ai shi ne da abu da suke ɗauka kaga ka ce masa dangal fulako ko ka ce session da suke saka su mutanen turawa ta suka kasa kaza session ba abu Allah ta kunkumi ai da hagu ne ai me za a ma amma ladabi kuma wanda ya waye ina yin mutane da suke alƙari su ta kunkumi ne wasu abubuwa da yawa dan a gyara mu'amala wani lokaci ina fata an gane daga nan kuma kaga an zauna lafiya kowa na jin ba zai ba zai ce mutuncin kowa ba ko yace saboda Allah ya hana mu ukun nan amma na magana min bai ko ina ne min bayani mun ya takallafu an tsakanin kusan mutum tamanin da wani abu da basu je yaƙi ba sai ce mu uku kaɗai kar ana mana magana sauran a cigaba da mu'amala da su sai sun faɗi uzurin ƙarya mazalla kuma ya karɓa ya ce Allah zai musu rahama zai musu gafara kai sai suka cigaba da rayuwar su ko shikenan su kuma da sun faɗi gaskiya to yanzu Allah da kawo hukunci ya za a musu ba za ka to tunda ba a kawo hukunci ba a saka su a wasu trials ne su zauna zaman jiran shari'a ba haka bane to ya za a musu kada ƙara musu magana ka zo ka yi sallama a amsa ba ina fata an gane eh ya ce kala fassara banan nasu ana faɗan dokar nan kuma duk mutane suka ne sun ce mu ya ce au kala ta gayyaru lana manzala na cewa daga yau a daina mana magana mu uku ya ce duk mutane a madina ya suka canja mana da za a gamu a yi gaisa a yi hira a yi fara'a a yi raha yanzu kuma za labari doka kar kamar magana in kai mumini ne shi kuma sahabi da annabi ya faɗi magana zance ya ƙare sam'an wa ta'ata ya ji ya bi ya ce kawai shi kenan gari sai canja mana ba mai ce mana ƙala ta ga babban musifa ta farko kenan ya ce hatta tanakkartu li fi nafsi ya ce har nake ma tunani a raina al'ardu wannan ko inda nake rayuwa a jiya ne madinan ce kuwa gashuwan ce kuwa kofalarin ne kuwa ka fito ka kalli ka yawo ba mai ce makala ka yi sallama a share ka ya ce an yaku a madinan yake kuwa in ka zo a tashi eh haka ne saboda a ma punishing na fata ta ne ya ce sai da naji a raina an yaku madinan da muke ciki ne ya ce fama hiya bil ardallati a arifu an wannan ba asalin garin da na sani bane a jiya mana tsabar mutane sun bi marar manzon Allah sun share su sai ki ji ma kamar ba inda ya sani din bane yanzu ka sauka wani gari kiyama ɗinka na bako zaka tafiya sama da kilomita goma wa zai ci ma wani abu waye san ka ba ruwan kowa da kai in kai magana ma ne ba zai kula ka dan bai san me zaka zo ka ce masa ina fata an gane saman ka zo garin ku fa an gurku ba kana shigowa zaka kwata gaisa da mutane a wani ya wani ma da kwalla ma kira wani haka da ku tafi har ka jin zaka tafi cikin gidanku sai ta kawai sai gaba daya kamar ba garin da yake rayuwa a je ku shekarun je bane yace fala bizna la zalika 50 laylatan sai muka zauna a wannan hali har kwana 50 yace fa amma sahibayya su wa'antan abokan nawa guda biyu dan aka ambaci sunansa a baya yace ko fastakana wa qa'ada fi buyutihima sai suka zauna a gidansu ba sa fitowa ko ina saboda dama sun fi shekaru dattawa sun dan manyanta to ga abin da suka yi na kuskure ga shi kuma annabi ya ce zauna su jira hukuncin Allah sannan annabi ya shiranta cewa an hana a yi musu magana kwata-kwata to wannan abin sai musu nauyi ya musu ciwo suka zauna ma a gida gaba daya baka ma fito ba bare ka mutum magana ma ki kula ka ka ji haushi kan haushi ko to ka zauna kai kadai a gida kawai karatu za ka yi wurdi za ka yi kuka za ka yi me za ka yi kai dai ka san kai sai ko me za ka yi ma dai kai amma ba za maka magana ba ko manzon Allah ya riga ya hana sallallahu alaihi wasallam hmm ya ce wa amma ana amma ni ya bikiya ni suna ta kuka gidansu ba sa fita wa amma ana ya ce amma ni fa kuntu ashabbal qauma ni na fi su samartaka na fi su kuruciya wa adaliduhum na fi su karfi da kuzari da kuma kuruciya shi ka abin malik a cikin mutum ukun nan shine matashi na ba ta gane to haka nuna maka wani sako anan cewa shi fa matashi in abin zomar jure mara yake ko ba ga bane kar ka zama kaman wani wani rago ko wani kawai shi ka sasa sha kawai higanin kawai a mutuwa higanin a wace ma za ka mutu walalla maka da kada kusan nawa nan gaba ka sani ba so ka zama dari ka zama tsayayyen mutum dan wani bala'i ya zo ka rungumu bala'in ka ne mutum Allah ka ci gaba da tafiya kawai kar ka zama kullun a tare a ni yanzu ai ni na riga ma nikan na sare an gama da kai shi ke ne ka je bakin ciki ka shirka kafin kurkatun mutu kama yi saboda mutu a kala biyu ce ko in ranka ya riga ya mutu ko kwanan ka bai kare ba ka riga ka mutu ba abin da aka yi da ci gaba duniya ko ba za ka ma mori ramin duniyar ba gaba daya Allah ya samu dace yace ni na fi su yarinta da kuruciya da haka shi bai zama a gidansa ba yace fa kuntu akarju ni ina fitowa fa ashidu sala in zo sallah ma'al muslimina yana zuwa masallaci ka bin malik zai zo masallaci kansa haga ya samu lada da yawa ko kai masallaci kai sallah a bayan manzon Allah ko manzon Allah bai baka ka ji ai muryarsa kuma ka ganshi haga wannan ba karamin nima bace ai sannan kuma ko ba maka magana da ai kun hada jiki da mutane dole da kun yi sahu ko dole sai an yi sahu dai ina fata an gane yace mal muslimina wa fil aswaqi kuma ina fita har kasuwa ma ina zuwa kasuwa kansa idan zaga da zaga sai dai ba zai saya a sai shi ba ko ba za sai kayan shi ba saboda ba za a magana da shi ba to amma dai yawon sa kawai zai je shikin mutane kullun su ji haka dai suna magana ba yana ji ba dai to ko mai magana ba ai ya dan ji wani abu mai wani dariya ya dariya ya san dai me ake ciki da cikin abubuwa amma koma gida ka launa shi shi bai haka ba yana shiga masallaci a yi sallah da shi kuma yana yawo a kasuwanni ya ga duk abin da ake tare da mutane sai dai ba a masa magana ya ce wala yi kallimuni ahadu ba mutum ɗaya da yake mini magana wa ko ina ne wa a ta su sallama fa usallimu alaihi in na je masallaci ne sallah ita sai in zo gaban manzon Allah na mar sallama to za ka zauna hukuncin fa zai zo ga manzon Allah a gabansa ya mar sallama ya ce amma ku tsaya ku ji ya ce sai ya kalli manzan Allah ya kalli bakinsa don baya jin murya manzan Allah wai anya ma ya amsa ko kasa kasa ne zai kalli bakinsa ya motsa ko alamun ya amsa ko kuma baya amsa sallama shi karan kansa kaga ba karan bala'i bane wannan na fata an gane kaga wannan dabara ce ko zai samu fuska ga manzan Allah ya ce amma ina ya ce fa sallimu alaihi wa fi madrasihi ba'da sala yana zaune a gun da ya sallah fa qulu fi nafsi hal harraka shafataihi yaruddu salam amla sai in ce arina wai manzon Allah mako ya daga ya motsa lebansa Allah mun mai da sallama ko ko bai mai da sallamar ba domin dai bai ji muryar manzon Allah ya amsa sallamar ba suka ce malamai da wannan hukuncin ne duk mutumin da yake yin sabo ya shahara da sabo to ana mal ladabi ta hanyar daina yi masa magana kuna ganewa in hakan zai sa ya daina sabon a yanke alaƙa da shi ko sallama ya ma bai ta ka amsa ba har ke maka ba za ka masu sallama ba kenan don haka zai galla zamar har ya zo ya gane ya zo ya tuba ya daina ya zauna mu jima mutumin kiri in hakan zai sa ya daina in ko bai sa ya daina ba to sai ka ƙwarin kai ɗin ka ke ka cire jikinka da komanka daga inda yake rayuwa sai ka bar shi da Allah shi ke na mata ana ganewa yau wata shekara akwai lokacin masu harkar sai da wannan abun tabar wiwi din wani tabar mai ne tabar taku basir da suka yi karfi a cikin zango malam sagir limamin ganama sai yi doka ce duk a daina musu a daina alaka da su in za su yi aure kar a je auren su in suka yi suna kar a je ko me ya bi kar a je gurin su haka ya fita wannan dokar kaga da a ce mutane sun daure sun bi da dai sa da su daina a lokaci kamar da ma da harka ce ma ta banza duk wanda ya harkar zuwa yanzu yana ina to dai harkar sabo haka take mutum zai iya tashi amma tashi girin androgynes zai tashi kololo kamar ba zai kare ba dare ɗaya daga Allah dan mara shi kenan musamman harkar halaka al'umma ko saka musu mummunan ɗabi'a ko koya musu abu na lalacewar lafiyarsu Allah ka tsare imanin ba ta yi hidan kawo ta sabuwa kuma ga ta nan ita ma Allah dan marata da masu duka Allah sa su daina su tuba su gane Allah kiyaye Allah ka tsara zuri'ar mu yace ina miki yace thumma ko usalli qariban minhu inna yawm zalla sallama naji bai amsa ba na kalli bakin sanga to ko ya amsa a hankali ne ban ji ba sai in tashi in fara sallah kusa da manzon Allah wa usariquhu nadra ina satar kallon manzon Allah in ji shi sai kuma kusa da manzo sai fara nafila yana kallon manzo Allah amma ba wai fuskar shi ba irin da ta gefa gefa din yace idan yana sa in yamme da kansa sallah sai ga manzo Allah shi ma na ta kallon sa amma na dan juyo kamar sa hada ido sai manzo Allah kawai da kansa kaga saban dai ba karamin sabo bane ke ina fata an gane yace to haka ake duk wani mai sabo shi yasa mai Allah yake cewa baya halatta mai subati fasiki abota da fasiki to waye fasiki duk wanda yake aikata abin da yake Allah ya hana manzon Allah ya hana kuma ya shahara ɗabi'ar ita dimin da'iman wa abada ya zama fasiki to sai ka kaurace masa so yin zaka samu albarkar ubangiji yace sai na kallon za ta sa taka yace fa iza aqbaltu ala salati inna juya ina sallah nazara ilayya sai manzon Allah ya kalle ni wajen tafattu na hawahu inda ɗan juyo don da kalle shi a ara da anni sai juya mun gefe sai juya mun kai ba zai kalle ni ba ya ce hatta iza tsala zalika alayya har dai abin ya mun nisa aka ɗauki tsawon lokaci min jafatar musulmi na ko ya ce cewa musulmi gaba ɗaya sun kamar sun ƙaurace mu ba mai ce mun ƙala ba mai mun magana duk garin madina kuma yawo yake ko ina zai zo masallaci a yi sallah amma ko ya yi mutum sallah ba zai amsa ba ya je kasuwa ba mai kula shi ita sai abin ya fara damun shi ya ce fama shaitu sai wata na kama hanya hatta sa tako da sawar tulji dara haidai a bi katada wa huwa ibnu amilli yace sai na je ni wata rana na je ni gona lambu na abu katada galibi lambu za ka samu ana kewaye shi saboda ba a san wani ya shiga ya barna tunda gona ne shuka kaya da suka shafi abubuwa masu amfani da yawa ko ba kamar gona da ake ta haka kawai bane yanzu to sai kama katangar lambun sai tsallaka ya shiga lambun sai ya samu abu kuta da a cikin lambun kuma abu kuta da ya ce dan ammin sa ne ma'ana iyayensu maza yaya da kani kaga ƴaƴan maza biyu kenan zuwa shi ko ya ce wa huwa wa habbun nasi ilayya kuma daga cikin da nake kauna a duniya shi abu katada da ka'ab din nan ya suna kauna junansu zaka da abin ya ishe shi sai tsallaka ya same shi a guna fa sallamtu alaihi na mar sallama fa wallahi yace na rantse da Allah ma radda alayhi salam wallahi bai amsa sallama ta ba ka duba fa sahabi kenan bin umarnin manzon Allah yanzu fa a wani gusu ce abu a jeji zaka ce mako daga shi sai shi dan uwansa ne sallama aka masa masalan zalla ce kar a musu magana kwata kwata ai amsa sallama magana ne to sai bai ma ce wallahi bai amsa sallamar ba na musallama ce wallahi bai rad bai mada musallama ta ba fa qultu lahu na ce masa ya aba qatada ya kai abu qatada an shadukallah an shaduka billah ina hada ka da Allah hal ta'limuni uhibbullahi wa rasulihi yanzu kai ka san cewa ni ina son Allah da manzansa ya tambayi abu qatada so yake ba shi amsa fa sakata shi kuma ya shiru fa uttu na mayamaita fanashattuhu na hada shi da Allah fasakata yayi shiru fa'uttu na sake maimaitawa fanashattuhu na hada shi da Allah faqala sai ya ce a ƙarshe shabu ta da ya ga abin yayi magiyar ta yi yawa ina fata an gane sai ce Allahu wa rasuluhu ala ina hada ka da Allah baka san cewa ni ina san Allah da manzansa ba sai shiru ina gama ka da Allah baka san ni ina san Allah da manzansa ba har su uku haka dai ce Allahu wa rasuluhu ala ya ba shi amsa shi ce to yanzu ya gane ba zai mar magana za ka dole sai ya haƙura ya bar shi tunda ya tabbatar yana kan umarnin manzon Allah ba zai bar abin da ya faɗa ba ya ce fa fa da ya nan da sai fashe da kuka wata wata wallaitu na juya hatta ta sawar gidara na ƙara kama katanga na ƙetare na fita lambunsa fa baina ana amshi fi suqil madina wata rana ya ce ina tafe ina kewayawa a cikin kasuwar madina iza bibato bi nabadiyun min nabadi ahlus sham sai ga wani bafadi dan aikin sarkin kasashen kasar sham ya shigo kasuwar madina yana tambayar mutane wa zai nuna mun ka'ab bin malik da Allah jama'a ina ka'ab bin malik ku nuna mun ka'ab bin malik kamar ka ce haka ya ce mimman kadima bi da'ami daga cikin masu zuwa madina don su sai da abinci masu kawo kaya sai da garin madina fata keken ya ce bil madina ya kulu yana cewa man ya dulluni ala ka'ab bin malik yana shelanta mutane wa zai nuna mini ka'ab bin malik fata shi kan nasu ya shiruna lahu ilayya sai suke nuna masa ni mutane jama'a da Allah idan zan ga ka'ab bin malik ya ce gai ba za ma mar magana ba shi din kansa ma sai ya taɓa ya ce masa haka har aka nuna masa inda kabin yake ya zo gun ka abin malik ya tsaya shi wannan dan aikin sarakunan ƙasar shamkin ya ce hatta ja ali ya luguna fadafa ilayya kitaban sai miƙa min wata wasiƙa min malikil gassana daga sarki na ƙasar gassan wa kuntu katiban ce to dama ni na iya karatu na iya rubutu ina fata an gane ka sa abin da baka haushi da samarin yanzu under 25 years za ka samu saurayi mai shekara 25 bai iya kowane irin rubutu ba a duniya kuma bai iya kowane irin karatu ba sosai sosai su suka fi yawa ma in ka tara samari guda 100 za ka samu 70 ko 60 ba su iya rubutu ba sai karatu ba a yanzu za ka da mikin magana amma za ka yi wani aski na rashin albarka ya saka wata riga ta arna ya saka wani wando turikwata ga wannan da tsada ga shi ba mutunci ya saka iya a kunnen shi ya ɗauko wani kala saka a gemun shi shi ma yanzu yake wani babba mai wani kaza ne amma an karbuta abu yar bai ba zai karanta ba ba arabi ba boko kaga duhu na dukan duhu ke ifkin Allah ka tsare mai Allah kaga wannan ai babban asara kenan ko wani sha'ir yake cewa wai wai saurayi kaga saurayi kyakkyawa baka san alifin ba kana tafiya kana kwambo a ce ta'al ba za ka waiga ba kana tafiya kana kuma ce yukon ba za ka juya ba haka kasa an samu ala kenan yace kai gaye ya zama tsami gaye in bai zuwa makaranta kuma gaskiya ne ba arabi ba boko haka ummi kenan Allah ka tsare hmm yace ni na kasance na iya rubutu na iya karatu daga ana bashi wasiƙa mai zai kawai zai buɗe fara karantawa ya ce faƙaratu sai na duba wasiƙa da farkanta fa'iza fihi sai na ga abin da ke ciki amma ba'adu bayan haka fa inna hu qad balagana ana sahibika qad zafaka labari ya zo mana in ji sarki fa sarkin wata ƙasa ne fito masa wasiƙa fa abar wani bala'i da ya ce mun samu labari sahibaka abokinka nan kari zafaka ya maka tafa'i mana ya maka takunkumi ya hana amma magana ya wulakantar da kai ya ci mutuncinka ya maka faɗi da duk wata kalma za ka iya fahimta a hausa shi ake ce jafa ko ya ce walam ya ji alakallahu bi dari hawanin kai ko allah bai ajiye kai barka a gidan wulakanci ba wala mudayyatin ko a gidan zaka shiga cikin tozarta ba falhib bina ka zo garinmu ka dawo gurinmu na wasu'uka sai mu yalwata ma mu baka abubuwan da kake so mu yi mu'amala da kai ka komai ka da komai kaga sabon ibtila'i ko ya suka ce shi jarabawa da Allah ke bayi bai suka yin guda ɗaya lokaci ɗaya ba in ya ma ɗaya kan ka gama miƙewa ya ƙara ma ɗaya gwargwadon imaninka gwargwadon yau jarabawarka shi yasa alama ne ma na Allah na son ka in kana gamuwa da jarabawa akai-akai ina fata an gane karka da cewa kawai ke mene wa Allah wani kuskure idan Allah na son bawa sai jarrabe shi da abubuwa dan a ga karfin imanin sa ya zai fito zai fawwala wa Allah zai bar wa Allah ne zai haƙura ne sai Allah kuma maida masa mafi kyawun abin da ya rasa in wani abu ya rasa in yayi haƙuri ya bar wa Allah kuma ba darajoji a lahira amma galibin jarabawa ba zan kawo guda ɗaya ba kawai daga an yi ma ɗayar sai kuma ƙaro ɗayar sai kuma ƙaro ɗayar man kaiwa to sai da ka dage ka nemi taimakon Allah ka roƙe shi masu cikin dukkan lamuranka Allah samu dace yace zaka ka zo gurin mu za mu wasa'a maka mu baka duk abin da kake bukata ka ji daɗi ka yi yalwa ka more kayan ka kawai ko yace fa qultu hina qaratuha bayan na gama karantawa sai na ce wa hadhihi adin min albala yace wannan wasiƙar ma wani sabon bala'i ne dama ga abin da nake ciki manzo Allah ya daina ya sa kar amin magana shi karan kansa baya min magana kaga ya shiga cikin damuwa ko ya zai ji a ransa manzo Allah ya ka baya mar magana sai ta wani irin abin da bai taba ji ba a duniya tun da yake ga manzon Allah a gaban sa zai ganshi masa sallama ba zai amsa masa ya zai ji wannan a zuciyarsa matsayin mumuni mai imani to kuma sai ga wani bala'i to tun da haka ne yanzu kawai kama bar shi ka taho gurin mu kaga za a raba shi da imani to shine yan farautar imani kenan Allah ubangiji ka tsare mu kamar yadda suke bibiyar matasa a yanzu kamar yan mishan kenan sai sun tunda sun ga kai saurayi ne shekarar kashin da wani abu ba arabi ba boko sai su ka maka bayanai tunda baka san qur'ani ba baka san hadisi ba baka san fiqh ba sai su ka maka ɗan shubuhohi su tusa mutum kawai su mada kirista da yawa ga sun mada mutane samari su mada kirista a zo a baka yan mata free of charge coci ne dama rawa ce za a ja ɗan sai kawai kai abin da kaga dama duk a ce halal shi ke kaga mutum ya shiga bala'i to in ba Allah bane da bai kuma ya tuba kan yi mutu ga ya shiga cin musifa ke Allah ka tsare imanin yace fas ko na ne fata mamtu bi tanuri bi har tanur da ya gama karanta ta to wannan shi ma sabon bala'i ne sai na ɗauki takardar na fuskanci na fuskanci wata kasko da ake toye-toye kamar gurin masu toye waina masu toye abubuwa ne gunda ake inda dafa dafa a cikin kasuwa a kasuwa gurin akwai masu dafa abubuwa ba to sai sai ya fuskanci wannan gun da wannan wasikar ma'ana zai je kona ta inda ta shaida ce wannan me amfanin barin ta kuma a je kawai kona ta ya miki din nuri ko ya ce fasajjartuha na jefa ta na kona ta hatta iza menene wajen arba'ina min alkamsina haka muka ci gaba da wannan rayuwa har muka yi kwana arba'in daga cikin kwana hamsin ɗin da muka yi tunda labari yake badawa sun ji kwana hamsin ba musu magana to bayan sun ji kwana arba'in daidai sai kuma ga sabo doka ta ƙara bullowa daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace wa talaba wahayu kuma Allah ya rike wahayi bai zo ba kwana arba'in akai babu wahayi daga faruwar wannan abun nasu har kwana arba'in ɗin ko kwana hamsin tukunna Allah bai kawo haihuwa saboda Allah zai wani hukunci da zai karantar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ina muke fa'iza rasulullah rasulullah sallama ya atini sai ga ɗan aiken manzon Allah ya zo gurina faƙala ya ce min inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya amuraka an ta'tadila imra'ataka sabo doka kenan ko yace ina cikin zama bayan kwana 40 ana fama da wannan kunci da bakin ciki din yace kuma sai ga dan aikin manzon Allah ya zo min yace ga sakon manzon Allah manzon Allah ya baka umarni ka kaure ce matarka kaga ta za a mar abinci ci za a kaza kaza kaza ana ji sauransu to yanzu an haramta shi ma eh ba yanzu ba magana komai ma ya kaurace mata aka ci faƙultu sai na ce masa ko ina yake faƙultu sai na ce waɗalliku ha in sake ta kenan amma za a fa'alu ko kuma me ake so na yi me manzan Allah ya ce ne ka duba imani da sadifa manzan Allah ya ba da umarnin in sake mata tawa ne ko kuma me ake zafi na yi don amar bayani filla filla ko yau haga ce ka kaurace mata ka haga bayani na dunkule to wani irin kauracewa a rabu ko kuma ta tafi gidansu ni man zauna a gidanmu kafin kuma mu gaya abu zai zo daga baya za ka sai tambaya me zan yi ƙala sai ce la ba cikinta za ka yi ba bari ita dila ha kawai dai ka nisance ta fala ta tariban na ha kada ka kusance ta kwata-kwata wa arsala ila sahibayya bi mithli zalika sai aka aika wa sauran abokan nan na mutum biyin can su ma irin wannan safar faƙultu limra'ati sai ta sai na je gida na ce matata ilhaƙi bi ahli to wance a tafi gida ko da ke gida kuma me ya faru ta amma zala ne take tafi gidanku ba sakin ki aka yi ba amma ya ce ki koma gida yanzu a zauna shi kadai bayan da ba masa magana har ko da ya za gida dai an yi mara abinci za a gyara jimfuda za a yi waya ko ita ma bata magana dai ai dai an mar da hidima dai to yanzu kuma an ce ana so a saka shi ne a wani sabon wasu tare ma na musamman kwata-kwata ma ba mai mara abinci a kuma ya ya gamu da aiki ba kare ba kenan to dama suka ce kuma idan ka ga tsanani ya tsananta gare ka to alamu ne cewa sauki ya kusa zuwa za ka karka yi menene ake cewa gadon haƙuri ka ƙara jurewa to abin ya kusa sauƙoƙin Allah ya yarda ko rai bayan wuya ba ta daɗi ba kuma bayan wuya ta daɗi aiko ita na ce mata ki je gurin iya iyalanki fakuni indahum ki zauna a gunsu hatta ya kadi Allah fi hadal am har sai Allah ya hukunci game da wannan al'amarin namu faja'at imra'atu hilal bin umayya rasulullahi sallama yace sai matar hilal bin umayya ɗaya daga cikin mutum ukun da su basu je yaƙi ba kuma suka bada uzuri na gaskiya suka ce babu dalili kawai ko aka musu wani hukunci cewa kar ana musu magana kwana 40 din nan to haka yanzu an aika musu sako cewa kowanne a cikin su to ya daina a alaƙar matarsa ta koma gidansu to sai matar ɗaya daga cikin su ce matar hilal bin umar ta zo kuma za ta ce ya manzon Allah take tambaye sa fa ta ce ya manzon to nani fa lahu ya rasulullahi inna hilal bin umayya shaykun da'iun laysa lahu khadim ta ce ya manzon Allah shi hilal bin umayya dattijo ne mai shekaru kuma ba shi da mai masa hidima mai rauni ne ba shi da kazakar ba shi da karfin jiki a ta ruwa a buta a kai ruwan wanka a ba shi abinci a gyara shimfiɗa ba zai iya yi ba saboda tsufa ya kama shi kuma ga shi ba shi da mai masa aiki ba shi da baiwa ba shi da kuyanga ba shi da baba na fata kuna kai ne ba sai to ya manzon Allah fa hal takrahu an ko ukhadimuhu shi mazala yanzu baka so ba za ka so na mar hidima ba mana na zauna na kula da shi a gyara masa shimfiɗa a kama masa abinci a markaza a kula da shi dai a mar hidima haka ma ba zai yi wa manzon Allah take roƙa mijinta kaman alfarma kenan a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala la suna ce a'a ba hidimar aka hana ki ba walakin la yuqarriban ki kar da yake dai kusance ki mana zaki mar komai amma kada ki yadda ku sadu da shi ki mar abinci ki gyara masa gurin kwanciya a kama masa ruwa a markaza duk za a iya masa sai dai kawai karku ya alaƙa ta auratayya tsakanin ke da shi shi ne abu da masa shi manu faunishin faƙalar ta ce innahu wallahi ma fihi min harakatin ila shay'in ta ce yamma Allah ai shi da ma kusan ma a game da al'amarin aure na ta shafi saduwa ba shi da wani ma bukata mu ya ba ya riga tsufa ya cinye shi ko an riga an tsufa sai dai ko a zauna a gyara masa abincinsa a masa shaha masa musulmi a gadon bayan shi ko dan saboda abubuwa suna ciwo a cikin masa ai tsufa musifa ne ya samu zala yake ruwa lakar ya tsufa kuma lakar a masa shekara ta tunda kuka ya koma ga Allah a bai tsufa ba kullum sai roƙi Allah raba shi da tsufa kuma lakar a markayansa don tsufa bala'i tashi da kyar zama da kyar komai da kyar haka kawai ka rasa da kake so ka ci kaga akwai damuwa ba daga kanuwa ba sai dai in ka samu ka tsufa na addini to haga alhamdulillah ko ka zama karba ba aliko yawa kullun ka zama sallaci kai kiran sallan ka ba ruwanka da ana hayana haga alhamdulillah Allah kara ba Allah lafiya eh Allah saka da alkhairi ba ko yake samu irin wannan tsohon ba sai wanda Allah ya bawa Allah ba mu irin shi to ko kana so ka wure da wurin sani eh ina muke ta ce manzala wa wallahi na rinda da Allah ma zala ya baki mun dukana min amrihi ma kana ila yau mina halar ya manzala ai tilan da wannan al'amarin ya faru har zuwa yau kuka kawai yake kwana arba'in ba shi da aiki ban da kuka baya fita ko ina ma zai da yi sallolinsa kuma ya ci gaba da kuka ba abin da yake iya nuna ba kuka ba saboda bakin ciki da damuwa na abin da ya aikata na laifi da kuma abin da Allah ya ce a tsaye tsaya za a jira na hukuncin sa bai san ma me za a yi ba dan zai bai san ma za a yi ba haka akwai tashin hankali a ciki Allah zai gafarta masa a a ba za ba za a masa ba a sani ba haka akwai tashin hankali a cikin wannan al'amari ta ce wallahi bai gushe ba kuka kawai kiyamun zan Allah faqala li ba'du ahli sai ni ma in ji abu wasu daga cikin mutane suka ce mini ni ma mana in je gumu zala nemi cewa mata ta dawo ta rika mun to ana dan mun hidima ko tun daga matar ɗaya daga cikin su an ta nemi alfarma ta zauna ko tana wajen ta hidima to wai shi ma ya je mana ya nemi umarnin mun zala ta dawo mata ta dan masa abin da ya kamata fa qultu sai ce la astadun fi har su sallama yace wallahi ba zan je gumu annabin nemi izini a gurin sa ba yace wa ma yudrini me ya sani wa ya sani ma ma za ya kula su salama ko idan sadantu wa an rajulun shabu to wa ya san ma me manzala da faɗa mu in na ce ni ma a ban izini ta dawo tana mun hidima matata tunda ni mutum ne ni matashi ne saurayi ne ni mai karfin jiki shi kuma wancan an ce dan amar hidima saboda mai tsoho ne sannan kuma ba shi da alaka masu auratayya ta maganar sa da babu shi sannan tsoho ne mai rauni ba zai iya tashi ba ba zai iya kaza ba kuma shi annabi annabin rahama ne ba zai so mutum ya lakanta ba za ka ce a ci gaba da mara hidimarsa na fata an gane to amma ni matashi ne da na faɗa kuma aka mun wani sabon hukunci ba da ya fi wancan tsanani wallahi ba zan je ba za ka kawai ce sai ce ba zai je ba zai jira dai har abin da Allah ɗin zai yi ya ga abin da Allah zai masa ta ganin ba nuna maka ƙarfin imaninsa yace falabistu bi zalika asara layali sai muka tare zama daga wannan dokar cewa mu rabu da matan mu su kuma gidajen su sai muka ƙara kwana goma da an yi kwana arba'in ya zama nawa kenan a ga hamsin kenan ko eh yace na fa kamar da na kamfin na laila sai muka tafi kwana hamsin daidai min hina na ha al kalamina daga cewa an hana a mana magana yace sun masalatul salatul fajra sabah al kamsin laila ala zahar baiti min biyutina sai a asbar kwana hamsin ya tuka to da asba ta zo ta ina ba za a shiga yini na da ɗaya kenan ko yace sai ranar ya makara bai je masallacin manzala sallah ba sai sallar asubansa a rufin wani gida a kan wani gida ko bene ne ko menene dai kan wani gida daga cikin gidan angosu mana wani kure da suke zama wala suke sallar su ko suna basu mutum haka sai ya hau yake yin sallar sai sallar asubansa a wurin da ya gama sallar sai zauna kamar yadda aka saba za ka yi zikirori da manzala ya karantar da za ka yi bayan sallar asuba in kana son ka tsira duniyarka da lafiyarka na fata an gane yace fa baina ana jalisu ina zaune ala halin lati zakara Allah ta'ala minna a irin halin da Allah faɗa game da mu fami sai da kas alayya nafsi raina ina cike da kunci saboda ba mu maka magana yar mata da kuke hira da ita ma ko take dan baka abinci ita ma ta kuma gidansu duk magidanci kuma cikakke daga cikin abin da baya so a duniya shine dawo gida daga ba kowa a gidansa da gidanka ga mata ga 'ya'ya ga waye ga komai kawai sai ka dawo me ya faru gaba ɗaya gidan gashi biki kirin ba kowa duk abin da ka bar shi abin da ka bar shi ka zaba ka same shi ko wani shi ne wannan mako wannan ma sabuwar dambarwa ce to haka ka gaba ɗaya ka shiga wani irin in mutum ba mai karfin rai bane ma wani ba zai kwana gidan shi kadai ba wani sai ya nemo ne ya wani sai shi gidan shi ne ba saboda matar ba ta nan ba ya a gidan sai daga ba da gidan masa wani gizo-gizo haka ba zai iya zama shi kaɗai ba ina cikin wannan hali cikin kuncin rayuwa wa daga tsalayyar ardu bi ma rahuba duk gari ya mun kunci duda ya lagwasa da daɗinsa amma ni ban jin daɗi ya ce daƙat minan ya ce sami da sautan sari'un aufa ala satsahin ya ƙulu biyala biyara sautihi ya ka'ab bin malik abshir yace ina wannan halin a zaune sai ji muryar wani mutum kamar ya hau tudu yana kwalla magana daga nesa sai abu zo kunne na yana cewa albishirin ka ka'ab bin malik to daga duk wannan kalmar ya san to ni ma ta zo kenan Allah ya ka dauki kenan bala'i ya yanke kenan yace fakar rasko nani fakar su sadir kawai sai na faɗi sujuda don godewa Allah wa arabtu annahu qad jaa fardu sai na gane cewa lalle budi ya zo mana wannan bala'in ya yayi Allah sallama annasu bi bi tawbatin lana bi tawbatillahi alaina sai manzo Allah ya ba mutane labarin cewa ya amshi tuban mu mana Allah ya yafe mana aka saukar manzo Allah wahayi a cikin wannan daren bayan sallar asuba sai karanta wa sahabbai cewa wa'annan mutum uku da nace ku daina musu magana a jira al'amarin Allah to Allah ya ce ya yafe musu kaga wani ba kamar daraja bace da daga kana yawo a duniya Allah ya ce ya yafe maka ya sa hayuwa karan mutum bane Allah kara musu yarda Allah kara musu yarda yanzu ba sai ba duk duniya ba mai wannan ba mai wannan abu mu da kire mu ta hali suna ba mai wannan abu kowa lalibe yake ana masa fatan Allah ya yafe masa kuma Allah ta mana gaba da amma garanti ka ce Allah ya yafe mutum wannan sai sahabi shi ya samu wannan abu da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina miki gace a raina sai sallar salat alfajr manzo Allah ya labari cewa Allah ya fi mana bayan sallar asuba kenan yace fa zahaban nasu ibashuduna sai mutane suka watsu suka taso da gudu dan su mana bishara da albishir dan uwanka ya shiga wannan damuwar kwana hamsin a cikin kunci yau aka ce ai an gafarta musu dole ka zaka mun albishiri a fita a guje ayi albishiri ko aga sai suka taso kowa ya zo zai musu albishiri ya ce fa za ba kibal sahibayya mubashiruna sai waɗanda suka je gurin waɗancan abokan na wasu biyu don su ba su labarin tubar da Allah ya musu na albishirin su waraka da rajulun ilayya faras farasan sai wani mutum kuma ya hawo doki don ya zo a unguwar mu gidana ya faɗa mini wasa asa'in min aslam sai kuma wani ya taho a guje a kafa daga kabilar banu banu aslam shi ko taho a kafa wannan ya hau doki daga matattun manzon Allah ya zan wasu ka bin malik shi kuma wannan babu doki a kafa ya taho to da gagga mai doki ya sun kama hanya daya ya san hima gun da zai je to sai dabara sai ya kan wani dutse sai ya fada da karfi ya ce ai murya ta fi doki gudu na fata an gane yawwa kaga sai kai albishirin shi tun kafin wancan ya zo kenan ina miki yace eh ila ala dabalin ba akan dutse wa kana sautu asra min al fars ai murya ta fi doki gudu yace falamma da alladhi sami'tu sautahu to bayan labari yanzu ya zo mu na ji muryar wanda ya faɗi sakon kuma mai zuwa a roƙi shi ma ya zo ba da sun kawo shi ba an yi godiya an yi daɗi to wanda ya faɗa da muryar shi na fara ji abunsa shi ya fara ma alhamsin kenan da sai ya cire kayan jikinsa shi ka'ab sai ya bashi a matsayin tukuci haka sunnar mutanen kirki ce in kai musu alheri za su ma tukuci manzala kuma ya karantar da mu duk wanda ya maka abin alheri ya ce fakafi'u ku saka masa mun sana kuma ma'arufan fakafi'u in mutu ba kyauta ya ma abin alkhairi ka saka masa ma'ana kaga shi manzo Allah ka mishi abin alkhairi ka ba shi a misali abu na dubu ɗaya shi ya baka dubu biyar sallallahu alaihi wasallam shi haka yake saboda annabin rahama ne ba rowa yake ba shi to sai in har ma ba ku da abin da ka ba mutum na na saka masa to ka masa addu'o'i har sai mutumin ya gamsu wannan addu'a da kamar ta isa komai abun shi Allah saka ma da alkhairi Allah jikan mahaifanka Allah shirya zuri'arka Allah ƙara maka arziki akwai mutum na addu'a ba zai murna ba to haka zai zaɗi zai cewa amin amin amin amin kasa duk mutumin kirki in aka masa alheri yana yin godiya eh tukwici kuma gaskiya ne daga cikin sunnar manyan mutane da aka yi masu karanci in suka aika mutum kyauta ta alfarma idan bai ba dan akin tukwici ba suna kwace abu don su koya masa hankali akwai wanda aka mai arziki a nan ƙasa mai arziki sosai zai haɗa riga babban riga haka manyan kaya aska tara kayan da sai manyan mutane suka saka shi sai ya aika wa mutum saboda ranar biki ranar wani juma'a ranar wani aure ka sako haka an ka arha maka asiri so sai kai ma kyauta in da kai kuma sai tambayar asafin da ka kai mara me ya baka a yayi godiya mai gida Allah babun da ya bana so ka koma ka ce masa injini ba shi ne sai ka kawo ka karba in ka karba kuma na baka haka ya kamata ai ya za ka maka abu baka da labari baka sa a rai ba baka taɓa tsammani ba aƙalla fa yanzu daga aka sa ka dubu ɗari da wani abu a yanzu za ka yi mika riga duk amma wannan aiki ya kai dubu ɗari da wani abu a kawo ma kyauta kuma tsaba talaucin ka da mugun halinka dan aikin ka kasa bashi komai har dai alamu ne cewa mutum kirki bane ai ko ba ka yi za ka kamata ka je ka so bashi ka bashi kama ka da sana'a to a mana godiya ko irin hanya kan ya ba wani wani garbi ya kai wani alaran ma kyau zakka ya kai masa irga ya ce gashi in dalilwar zakka ta ce ah to malam to a maka addu'a ne ka baka wani abu kaga wannan ai rowa wai ne ma addu'a ko ne ma wani abu a a karamar kallon a hausuna eh ina hausuna ai ka sakuɗa kawai to haka kuma za ka iya sunatan da kake yaro karami haga da sunar mutanen da suna bari kusa suka kai gidan mutane kamar irin da sallar azumi ba na kai hatsi da sauran fita kai ba wannan kai gidan wane wannan gidan wane to haga wanda baya bar ta kuce zaka diya ba ta dokar nashi ta ni ba zan kai wani ba ni wannan nake so sai dai amma da karfi ko kuma mutum kai masa ka wani ba tsabar walakacin to aje ana haka bai ma yaba ba ce bai amsa ba ce sunan ba sunan mutanen kirki ba ce zai kasa duk wanda baya gode wa mutane to alamu ne cewa ba zai ma gode wa Allah saboda ka saba da godiya da kuma mutane alkhairi da ta kuci in aka maka wani abu na jin daɗi ko na alkhairi haka nan magana ta kamata mai daɗin gaske ya zaka da mutumin ya zo shi ya ce ina yake ya ce sautu ko falamma da analai sami sautahu da wanda ya naji muryarsa ya zo guri na yi bashiri ne yana mun albashiri ya ce menene na za'atu lahu saubayya faka sautuhu ma iyahu sai na cire kayana tufafin da yake jikinsa sai ya ba mutumin kyauta a wancan lokaci ba karamin abu bane za ka samu mutum gaba ɗaya tufansa ma kala ɗaya yake da shi a duniya wani wani kuma kala biyu kwata-kwata haka aka wani rayuwar a shekarun baya a sai shekarun baya ga mutum in zai tafi anguwa ko ya tafi wani zawarci ko ya tafi wani aure a wani ƙauye sai zo gurin mai arzikin anguwa ta lalata a bani a riga zan je ƙauye kaza wani ɗan hidima sai ka duk mutanen kirki ne sai ya ɗauko rigar kuma ya ba shi aran ya saka ya tafi in ya gama kuma da ya wanke sai ba shi kayan sai godiya haka suka yi rayuwar mutanen da ba abin da zai su eh to haka ai haya alamu na kuɗi ne ai shi wannan aro fa kawai za ka karɓa aro saboda karamci na mutanen da haka sun sabon ai ya ɗanyi wajen mulki yanzu ko haka yanzu mu a zamanin mu ai sai a hankali to ala ayi halin yace sai na cire tufafi na sai na bashi to ce saka shi yace fa wallahi na rantse da Allah ma amliku ghayrahuma yawma idin a wannan ranar ba ni da wani kayan banda su kadai kayan sa kala ɗaya a duniya amma saboda farin ciki da jin daɗi a madadin ya ce bari je gida ma ɗauko wani ko kuɗi ko na ba a'a abin da yake da shi a yanzu kawai sai ba shi a matsayin tukuci na albishirin da ya masa yace wasta'artul thawbaini falabastuhuma sai ta fanan ari tufafi guda biyu yace sai na saka su fan talaktu na kama hanya fa na ne fata amma ko ina ne yawwa yace sai na nifatu gurin manzon sallama dan in je na gana da shi fatalaqanin nasu fawjan fawja yace sai mutane sai zuwa ga na kamo hanya ya zo ga shi an hango daga bakin masallaci sai a tashi mutane tawaga tawaga ana zo ana masa albishir ka kai kan barkanka walla ka more Allah ya ya yafe maka ana masa murna saboda yi sahabi babban abin da yake so a duniya shine yardar Allah shine abin alfaharin sahabi mu kuma haka mutanen yanzu me suke so kuɗi a sai ya samu wani mahaukacin kuɗaɗe ya samu waɗansu kuɗaɗe da ba a san kansu ba ma a ta kuɗin wannan baya karewa har kuma ƙarya ne na fata an gane to mu yanzu abin gadara mu shine kuɗi to su sai ba haka bane a ayyadar Allah suke bukata idan suka daga mutane suna zuwa suna tarata suna muni murna suna muni albishir suna jin daɗin abin da ya faru da ni eh yace yuhayyunani suna muni albishir da murna bit tawbati cewa Allah ya yafe muni wa yaquluna li suna ce mana litahalika tawbatullah kai kai kan kan da'in ka wallahi Allah Ubangiji ce ya yafe maka ga ka kana yawa a ban ƙasa Ubangiji ka tubanka yanzu kai ba da zunubi ka Allah ka mori ka ji daɗin ka yace har da ka zama masjida har na shigo masallaci mu gamu da waɗannan mu tattauna a yi murna ya wuce ya gamu da waɗannan haka rike har ya zo shigo masallaci manzo Allah yace fa idza rasulullahi sallallahu alaihi jalisu sai ga manzon Allah a zaune haulakun nasu ga sabai a gefansa fa qama talha bin ubaidillah ina shigo masallaci ga sabi sun kewaye manzan Allah sai ɗan habibu za sai tashi sai ya taro ka'ab bin malik ya ce yuhawilu ko yuhawilu hatta safani yana gaggawa ya zo ya kama ni muka haɗa hannu da shi muka yi musafa wa hanna'ani ya muni murna wallahi ma kamar zolin minal muhadina ghairu ya ce wallahi in banda talha shi kadai ba mutum daya daga cikin yan makka al-muhajiru da tashi a cikinsu na fata an gane shi ka'ab dan madina ne amma da ya shigo da wannan abin ya faru a cikin muhajirin ya ce talha ne kai ya tashi da gaggawa ya je ya riske shi suka hada hannu nuna masa murna da jin daɗin abin da ya faru da shi ba ya nuna cewa fasarin ba sa murna ba ne fa a'a wani abu ne da Allah ke so ya da hukunci amma baka ba ai kowa ya murna da abin da ya faru da shi na fata an gane yasa an matsala sai tashi da gaggawa ya je tare shi ya masa kaza ya dawo shi yana masa murna da jinjina cewa ka barkanka alhamdulillah alhamdulillah mu isa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo shi haka yace la yansaha ya dalha wannan abinda ka bi ga cewa wannan abin da dalha ya mun har abada ba zan manta ba domin duk mutumin kirki in ka masa abin kirki baya manta to haga ɗaya daga cikin bala'i da cikin mutanen yanzu za ka yi shekara kana masa alherai wata ran sai ka masu da kwaya ɗaya duk alherin zai manta da su har ma ikirarin mutane a yanzu ne wai ka ci ka sha ka zagi wanda ya baka haka suke faɗa har ƙarshen bala'i kenan ka ci ka sha ka zagi da kuɗin da ya baka akwai shi suna ƴaƴan abun nan kenan ƴaƴan tsaki ce ko ka cika goge baki shine mawaki ta tsine wa kaza ka cika goge baki mana mutumin da bai ke manta alheri ka masa alheri amma wata ran wani abu ɗaya ya faru kuskure sai rufe irinsa ya ci mutuncinka a sunan rayuwa kuma duk wanda ta ma alheri so ɗaya to ko ya maka kuskure ya kamata ka masa afuwa suka ce wanda sai na san ka da safe in yi ce yake ka da la'asar to ka yi afuwa bakin ka yake wani abu ne zo faru amma wanda tun farkon fari baya san ka in daga baya san ka bai da ka dan wani kwanto zai ma wal'ala ta ce ka ina fata an gane to da ala ayi halin dabi'a da ta kirki shine kar ka manta duk mutumin da maka alkhairi ko fiyawa ta mutum ba kwaya ɗaya kyauta haka kawai to kana gan shi mutum babban mutum mai kima mai daraja a gurin kar ka yadda da kai a ta mutuncin wannan mutum na daga tun aure ke zama na bala'i a yanzu butulcewa alkhairan da mutane suke ɗan uwansu kaga mutum da aka masa alkhairi ɗari bisa ɗari kuma da shi za a haɗa baki a ta mutuncin wannan da yake alkhairi kuma shi ma yana masa to ya Allah kuma zai goyi da bayan ka ai ba zai yi ba siffar mutanen banza ce wannan qala ka'ab ka'ab yake cewa falamma sallam rasul sallama da ne manzon Allah sallama qala sai yace wa huwa yabruq wajhahu min as-sururi manzala fuskar tana kyalli yana far'a in manzala ransa yana cikin jin daɗi za ka ga manzala yana fuskar tana kyalli kamar wata daren goma sha hudu kai wane wata daren sha hudu ma haka manzala yake can manzan Allah fuskarsa ta fi wata daren goma sha hudu musamman yana cikin fara'a ka san ko daga cikin abu masu can gani a duniya akwai wata daren goma sha hudu ko a shekarun da tun da babu hayaniya da sauran abubuwan ka fito dandali ana wasa ranar sha hudu ga wata ɗin na kasa ga dandali ke cika sai a ta hira a waje a ta wasanni yara har goma ta wuce ba ku sani ba saboda gari fal kamar rana gani ta abubuwa a cikin nishaɗi suka ce mazala ya fi wata ran sha hudu haske sallallahu alaihi wasallam wani sadi ke cewa ta rana mazala ya fito a wani dare daren sha hudu ga wata daren wata ya kai na kyallin nan yace sai na kalli manzon Allah sai kuma na kalli wata ina so na gane da manzon Allah da wata wani ne fa haske ya ta ƙarshe daga ayin manzon Allah ya linka watan ma haske da can gari sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ganin mai kyau irin manzon Allah ba tun da ake a duniya ido bai taɓa ganin kyakkyawan halitta kamar manzon Allah ba kira sahabi ya more wallahi sahabi ya more yana son manzon Allah ya yi imani da shi kuma ya gan shi ya ji ƙanshin jikinsa ya taɓa fatar hannunsa suka yi musafa ya masa addu'o'i to wannan ina kai ina shi a ina na gaba ya yi gaba na ba sai labari kuma sai dai ka gan shi a farki idan shi ma Allah su yi baka ko ko kuma shi ma sa tambaye ka kwatanta mana da ka gani ya na gwani mutum dogo kulta ce a wannan kagona da ne san da Allah ba manzan Allah ba manzan Allah ba gan kalele ba ne sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ina ba ta gane shi asalin kamar da Allah ya mar to shi din ba ya shiga in ya zama kamar tashi baya yi in dai shi zaka ganin na gaskan to yadda Allah ya yi zaka da nuna maka shi kaga kaman farin wata garin sha hudu fuskarsa rawul tana kalli sallallahu alaihi wasallam sai ta sanaga na kyalli saboda farin ciki ya ce mini abushir ya kai ka albishirinka ka ji wannan maganar fa manzan Allah ne fita masa albishirinka ka abishir bi kairi yaumin marra alayka mundu zaka ummuka kai farin ciki albishirinka baka taba samun wata rana mafi alkhairi ba tun daga haifarka irin yau manzan Allah ne ke gaya masa a cikin far'a da jin daɗi sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙultu sai na ce amin indika ya rasulallah kaga aqida ko kaga sahabbai ko su kullun suna bin ne abin da manzon Allah ya koyar ci ya manzon Allah wannan tuban da Allah ya mana kai ne ka mana tuban ko kuma daga Allah ne yake tambaya amin indika ya rasulallah amin Allah ya manzon Allah kai ne ka yafe mana ko kuma Allah ne qala la ce a'a bal min indillahi tuba ne daga Allah la ilaha illallah la ilaha illallah an ga magana ne manzan ce Allah ne da kasance ya taimaka to akwai ta magana kuma da kuma ce wannan kake jin haushi a duniya wannan kake jin bakin cikin ka faɗi sunansa ko ka tsine masa ko ka ce kafiri ne kuma Allah ya rabu da kai Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin za mu ci gaba da ba zan yi hannu ya to babu laifin babu laifin tunda da dogon hadisi za mu tsana insha Allah ko sai mu tashi kenan a ci gaba da bayanin insha Allah to haka dai wannan ba karamar daraja ba ce da kuma yake nuna maka muhimmancin tuba ga Allah idan kai laifi da kuma yin haƙuri mu karanta to karantina ne wa kan sallama ko idza surra shi mun Allah kasance dan yana cikin farin ciki iz tanara wajhahu sai suka tayi haske ta kyalli hatta ka anna wajhahu qitatu qamari kai ka ce fuskar manzo Allah kamar wani tsagin wata ne saboda kyalli da kyan haskensa sallallahu alaihi wasallam ko ya ce wa kunna na arifu zalika min mu kuma sahabbai muna gane cewa manzo Allah na cikin farin ciki in muka fuskale fuskarsa falamma hi annan mu mutu gaba falamma dalastu da na zauna baina yadayhi a gaban sa qultu na ce masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna min taubati na daga cikin cewa tunda Allah ya karɓi tuba na to ni kuma zan yi wa Allah wani abu ni ma na gode wa Allah an ankali amin mali sadaqatan ila Allah wa ila rasuli zan tuba jikina in kala shine kaman yanzu ka cire kayanka in ka cire rigarka gaba daya ka koma gida akwai son tafi a cikin ka to shi zai cire daga dukiyarsa gaba daya duk abin da ya mallaka duka kace zai tube shi ba wa Allah da manzansa dan shi ma nuna wa Allah ya gode bisa wannan abin da Allah ya masa na fata an gane yake tambayar manzo to ni manzo Allah zan yi haka zan ba wa Allah da manzo dukiyata faƙalar rasulullah sallama to da yake annabin rahama ne sai ce a'a amsik alayka ba'd malika a'a ka ab ka rike wani sashin dukiyarka babu laifi ka sadakar da wani sashi amma ka zauna baka da ko sisi wannan ba addinin manzon Allah ba to kuma za ka yi yalan naka sai kuma kuma maula kaga babu mutunci kuma yi a'a ka raba dukiyar da wani adadi ka sadakar da wani sauran kuma ka cigaba da daukan ɗawainiyar iyalin ka shi ma aikin addini kake ba aikin banza ba ne ina fata an gane to lokaci a ne matsanin ko fa huwa khairul laka to wannan ya maka da insha Allah sai mu tsaya nan sati dan Allah ta muna raye kuma sai mu ci gaba in kuma rai yayi halinsa to Allah ya kadi babancin mu ya mana kyakkyawan karshe to Allah sa جزاك الله بالخير يا محمد سعيد يا سلام لا حول ولا قوة أيوة آمين yake cewa tambaya ya kira da mahaifiyarsa kamun yin sosai kuma ta gama da jarabawa na karaya kuma a ku haga tashi ma akwai wahala ke to shi kuma shi ne ɗan tabbabar da kula da ita to baya son kuma ganin tsirecin ta yanzu me ya kamata yi to ai duk abin da musuluncin mu ya kawo shi ne duk abin da mutum ya yi ko da laifi ne akan matsaloli da suka faru ya yi su ana samun afuwa da su in har wani abu ya sa dole sai an buɗe tsiricinta misali za a gyara jikinta ta yi abin nan wani abu da na ɗan adam ko bawali da sauransu to haka sai a samu mayafi babba sai ka rufa shi sai ka sa hannunka kuma ka wanke gurin kaga wannan ai laruri ne ya faru tsara dai ka buɗe ta tsarma tsirara sai ka samu mayafi kana amfani da shi a samu zannuwa daban-daban a ce in wani ya ɓaci a saka wannan in wanka ma za a mata sai a rufe jikin nata wurin al'auranta da mayafi kuma sai a wanke ko'ina in za a canja wanda zai kuma sai a ɗauko wanda bai jike ba sai a ɗaura a sama sai a zamar da wasu na ƙasa haka baka gami kuma a jikin na fata an gane ai zai na iwa a samu haka zai tunda ba ta da 'ya'ya mata wala Allah ko kuma babu 'ya'ya matan yanzu a gurin babu kuma wata mace wala Allah za ta iya lura da ita daga cikin danginta sai mai yiwa ko shi matarsa da kuma akwai damuwa tsakanin matarka da mahaifiyarka saboda ita ai kafin da zama kasa su yake in ba sa'a kai matar mai imani ba ce ba ta ɗaukan mamarka matsayin mamarta amma idan kai sa'a aka samu lahaga shi kenan alhamdulillah ya zama mace da mace to amma wata matar tana da baki za ta komai din an kuma mai surutu ce ai mu muke kaza ta rika barbaɗa barbaɗa kenan haka ba ka zaji ba to duk akwai irin wannan matsala in har ya zama da ba za a samu wata mace mai amana da ta mata hidima ba babu laifi kai kai mahaifiyarka hidima sai dai kawai ka ɗauki matakai na kare mata ƙimarta shi ne ɗaukan mayafai da ɗan dama tun za a canza mata sararta sai za ana rufe al'aurarta tunda kai ma ba za ka komai a wurin tunda haka an rufe kai in kuma ana buƙatar a wanke ko ina ne ma za ka iya saka hand glove kamar wanke ko ina a jikinta amma ko ba ta da ka gani ba duk zai iya wannan na fata an gane tunda haka misali akwai abin nan wani daga cikin tabi'ai ne ya rayu a zamanin zara yana raye ma yana raye waisul karni da ake fita waisul karni dan kasar yemen ne yana raye a garin su yemen din manzon Allah kuma yana madina ya samu labarin bayanar manzon Allah saboda an kai musulunci yemen ya musulunta amma bai samu daman zuwa ya ga manzon Allah ba saboda me yana da mahaifiya tsohuwa da tijuwa ta manyanta shi yake mata komai ya mata wanka ya mata wanki ya gyara mata jikinta ya ba ta abinci ya dauko ta daga wuri ya je ta canza mata guri saboda ba ta iya koyo wala Allah haka ya rinka ma masa hidima wannan abin ya sa har manzon Allah ya rasa wata game da shi ba saboda yace zai barta ya taho Madina to wa zai kula da ita babu kuma ta shiga cikin damuwa da walakanta me yiwa akwai wani amma ba zai iya mata abin da ya kamata shi ya mata na fata an gane zaka sai ya hakuri da zo ya ga manzon Allah yake yi mahaifin sunan biya sai Allah ba manzon Allah labarin ya ce akwai wani ga sunansa ga siffarsa ga aikinsa ka gaya wa sahabbanka duk wanda ya gamu da shi ya ce mar ya mara addu'a manzon Allah ya gaya Umar dan Khattabi ya ce idan kuka tafi wata rana zamu ne don ka je ka guri kaza ka tambayi mutanen Yemen akwai wani mai suna West bin kaza bin kaza ga siffarsa ga aikinsa in ka gamu da shi ka ce injini ya maka addu'a Umar bin Khattab wanda an san matsayin shafa musulunci ba to amma ma ce yabo ya ce wannan bawan Allah ya masa addu'a ko ba haka bane to me ba shi wannan matsayin shine biyayya wa mahaifiyarsa saboda ka in ka san kanka a cikin wannan yanayin bari ku gode wa Allah kai Allah ya zabe ka don mahaifiyarka hidima zaka irin wannan yanayin abu da yawa zaka iya dingine shi in ban dole bane don kula da mahaifiyarka domin da kake yaro haka ta bar komanta ta kula da kai haka ne walaikum salam wasu ba hayan bane matsala terere ne ba a su akwai mutane masu terere kuma ta yi ba da su daukan haya ka ce me? e ba lalle ba ne in haka ne kama akwai da zai kamawa akwai abin da ba za ka so kuma wani gani a cikin mahaifiyarka tunda kai naka ne ita kuma ba dangin ka bace kuma mu dabi'a mu na wasu fulani muna da magana da yawa ba kawai yake rike bakin sa a cikin dabi'ar ɗaya ɗaya ne a cikin mutane ko yanzu wani kuna hira da shi duk abin da ya fi komai zai iya gaya maka baka a hankali a hankali har abin da yake da mata zai iya baka labari har abin da suke yi da mamarsa da kuwarsa kuma zai iya gaya haka ba mu da suru so irin wannan ne ake ji wani lokaci sai a ƙin ɗauko bare da saboda in ka ɗauko za ka biya shi komai ma amma kuma mai terere ne shi zai iya faɗa mutane bayan wasu shekaru a yi mama su alajuwa ne ba masu wancan ai kaza kaza kaza kaza kaga ba da so dai hidima ma mahaifa babban abu ne a musulunci yana samu kai samu matsayi mai girma wata ran Allah yana ya zo zai hawa mumbarin sa sai taka mumbari ta kuma ɗaya sai ce aka ji ya ce amin ya hau na biyu ta na mata kala uku ne mumbarin manzon Allah sai shi ma ya ce amin ya hau na uku sai ƙara cewa amin ko ba a ga kowa kusa da shi ba suka ce ya manzan Allah da zuka ce amin su uku akan me kake amin din ne yace malaika jibril ne zo wuri na yace shi zai yi addu'a shi malaika jibril ni kuma in ce amin da fata an gane daga cikin addu'ar da yayi yace Allah ya kaskantar da mutumin da Allah ya walakantar da mutumin da irin mahaifansa guda biyu tsufa ya cin musu shi gashi da karfinsa iyayen sun girma gashi ya taso amma bai yi wani abu da ya yi musu na biyayya har Allah ba shi aljanna ba kuna gane ba ma'ana bai wa iyayen hidima ba bai kula da mutuncinsu ba ko duka su biyun suna raye ko ɗaya daga cikin su biyun wala Allah ko baban yaro su saura mahaifiya to bai mata biyayya ta ji daɗi a ranta ta gode ta ce ya Allah ka ba wa ne na kaza akwai wanda kuma mahaifan kan suka ji daɗi sai maka dan aljanna don kai sa kuma ta tafi aljanna shi kenan saboda aka tare da Allah fizal walidai yaddar Allah ana samun ta ne in ka samu yaddar mahaifanka ya to kai ka ce amin zara ce amin inda kan shi muke himmata kan shi ko shi kenan ko to ga dai Allah ayi halin hidima wa mahaifa babban abu ne a musulunci da haka in har Allah da rabaka da irin wannan matsalar to sai ka tsaya tsayin daka ka kyautata mata har ta ga musulalle ɗanta ya mutunta ta ta gode jama'a addu'o'i na kirki har Allah ɗauki ran ɗaya daga cikin ko kai ko ita in kai dan Allah kuma Allah zai maka albarka mara adadi wannan shine abin da ya kamata wallahu a'lam wa alaikum salam eh eh ziyara makabarta wannan bid'a ne babanka ya rusu ko yan uwanka sai ka sa duk juma'a ko duk rana kaza sai ka je ziyara tsakanin kabarin kaza suka tunan bakin magabata wani bid'a me kake bukata kai ne ne addu'a inda kamar yayi babu laifi ba lokacin ka daga duba kabarbaran irin danginka ba su kule ba ba su ɓaci ba ka giggyara nan babu laifi a ci amma kamar da abin duk sati sai ka je a zan bid'a dan ba aikin magabata bane lalai yazo makabarta ba kabarin mutum ɗaya ke kibewa ba tsayawa ke dukansu koya musu addu'a ya ba ta an gane an babu laifi ka duba kana zuwa kabarin su ba musu lokuta baka keɓe lokaci cewa duk sati ko duk kaza ba don ka ga yaya yanzu zamuna ake kabarin babana kabarin wayina ya yake lafiyarsa kalau babu laifi ba ya samu matsala sai ka sa ka sa ka gyara masa wannan babu laifi a ce amma a maida abin duk sati saka ce wannan bid'a ne ba aikin magabata ba abin da aka so an mahaifinka saka da su shine kana musu addu'o'i kullum na neman gafara abin ubangiji kana musu addu'a sannan kuma kana musu aiki na ibada da niyyar Allah ya ba su lada kamar sadaka ina fata an gane zaka baban ka sadaka ya rasu ko mamar ka sadaka kullum ko duk sati kuma Allah zai ba su wannan lada har wani zai ga wani daraja a lahira bayan an tashi kiyama a bashi sai ya Allah ni ban yi aikin nan ba sai ce eh dan ka wani ne yake ta maka addu'o'i yake maka aikin kaza kaza har ka samu tsayi to haka shi da kamar wani aiki ne da baban shi bari a duniya lakin kana ta masa a wannan abin zai rika samun sa ba sai ka ji wanda yake ko kana ina kai mun zai same shi tunda Allah ne mai riskar da lada ina fata an gane wallahu a'lam shikenan ko assalamu alaikum